wasallam ce ishtara shi kasa ya sayo da bangare bi arin kasa ta kasa mushtarakatin wanda yake ta mutum biyu ko fiye da haka da kuɗi zuwa ajali ba a riga an rabawa gida ne ko gona ce ko fili ne na mutum biyu ko fiye da haka amma ba a raba ba to sai ɗaya daga cikin nasu ɗaya daga cikin mutanen da suka mallaki gidan ya sai da nasa rabon ga wani amma ba shi an yi abu zahabi shufa shi abokin tarayya ta sa sai nufin ya riki gidan da shufa imam malik ya ce idan mai kuɗi ne wato ya zama yana da halin biya ko da an masa ajalin ba a jin tsoron ba zai biya ba in ajalin ya zo mai hali ne to za a yadda ya riko da shuka da wannan kudin da aka siya zuwa kuma ajalin da aka yi Allah ya ajiye sama da ila zalikal ajali idan ya zama ana jin tsoronsa ba zai iya biyan kudin ba idan ajalin ya zo to a sannan in ya zo da wanda zai masa lamini wanda yake mai kuɗi mai laminin ko mai hali kuma gashi amintacce kamar wanda ya sai shi daga gare shi a ƙasar da take ta tarayya to yana da dama shi ma a kyale shi ya siya ɗin zuwa ajiyar yawa in ya kawo wanda zai masa garanti kuma ya zama wanda zai masa garanti ɗin amintacce ne kuma mai hali ne ba wanda bai da hali ba wanda ta yi ajalin ya zo shi babu shi ma wanda ya lamarin babu ya za a yi da su kenan magana ce ta kuɗi shi yasa in ya kawo wanda yake da hali yana da kuɗi ana ganin ajalin ya zo ya fi ƙarfin wanda zai iya biya ta da shi kenan sai a yadda ya riko da shufar zuwa wannan ajalin imam malik ya ce la taqada'u shu'atal ba'ib gaibatu bakuwar wanda baya nan ba ta yanke shukarsa ba in an yi ciniki wa aka sai da wani bangare ko wato aka sai da rabo na inda ba a raba ba sai zama wanda ya mallaki ɗaya bangare wato wanda ya yi abokin tarayyar baya nan to duk sanda ya zo yana nan bisa shukarsa shi ne malaman fiƙo suke cewa wal ga'ibu ala shukatihi wal ga'ibu wanda baya nan ala shubatihi yana na bisa shubarsa duk sanda ya zo ya tarar an sai da abin da suka tarayya da shi a ciki wato an siyar da rabon wancan ga wani to ya iya cewa shi bai yadda ba sai dai shi ya biya ya zama gaba ɗaya nasa wa in dalar gaba to ko da ko kuwa tasa ta tsawaita ba wani iyaka ga wannan a wajenmu wanda za a ce za a yanke shi ba zuwa gare shi a ce a in an sami shekara biyar bai zo ba to ba magana shi ba a ko shekara goma aka samu ko fiye da haka matuƙar da ya dawo ya ce shi bai yarda da cinikin nan da aka yi ba da aka sayarwa da wani to yana da damar ya biya ya karba imam malik ya ce a cikin mutumin da ya gadar da ƙasa kamar fuloti ko gona ga jama'a daga 'ya'yansa ya ahadin nafari sannan kuma sai aka haifarwa wani a cikin jama'ar nan ta 'ya'ya sannan sai uban ya mutu sai wato ɗaya daga cikin 'ya'yan mamacin ya sai da haƙƙinsa a wannan ƙasar min umumatihi shuraka ya abihi shi ɗan uwan wanda ya siya ɗan uwan wanda ya siya su suka cancanta da riko da shuba fiye da ammomi wadda wato abokan tarayya kuma an gane mutane ne saba salar su uku da awar da sani da salisu aka ce ubansu ya ban musu kuloti wanda kulotin nan ko gona ba a raba ba ba a raba ba sai shi kuma matsalar awwalu ya haifi ya'ya ya haifi ya'ya sai kuma ya mutu ga gonan nan ko kulotin nan ba a raba ba to su yayan awalu an san su za su gaji rabon awalu a fulocin nan ko to sai ɗaya daga cikin su ya ce to shi nasa rabon ya siyarwa da wani ya zamo ga 'yan uwansa ga kuma 'yan uwan ubansa to a sannan shub'ar rabansa wanda ya siya ga 'yan uwansa ne ba ga 'yan uwan ubansa ba su 'yan uwan uban su ne sa iya cewa ba su yarda da cinikin nan ba sai dai su su biya ya zama rabon ubansu gaba ɗaya ya koma nasu amma 'yan uwan uban ba su da dama su ce za su yi riko da shub'a a nan tun daga 'ya'yan ga 'ya'yansa 'ya'yansa su ne a haƙo da su yi riko da shub'a a nan imam malik yace wannan shi ne tsarin da ake bi a wajenmu imam malik ya ce shub'a tsakanin abokan tarayya bisa gwargwadon rabansu ne kowane mutum a cikin su zai rubo gwargwadon rabansa ko kaɗan ne ko kaɗan ne ko mai yawa in kaɗan ne rabansa sai zama shub'a tasa kaɗan idan kuma mai yawa ne sai ya riko gwargwaransa in ta sha fiha wannan fa in suka yi koro a ciki in sun yarda suka ce ba za su raba ne da shuke ne abin da ake nufi da wannan da a ce kamar gidan da yake na tarayya an san inda mutum uku ne an san inda rabawa za a yi za a kasa gidan shida ne wannan da kashi uku wannan da kashi biyu wannan da kashi ɗaya to sai mai kashi biyun nan a cikin shi da ya sai da nasa rabar ga wani sai mai kashi uku da mai kashi ɗaya to za abin da za a sai aka sa rabar nan nasa gida hudu shi mai kashi uku ya riko ya riki kashi uku ya riko da shuba a kashi uku shi ko mai kashi ɗaya ya riko da shuba a kashi ɗaya kawai eh sai zama kenan ya dawo shi wannan wato za a koma a raba gidan gida goma sha biyu kenan in an raba gida goma sha biyu shi wannan na mai kashi uku ya dawo yana da kashi shida ko shi kuma mai kashi ɗaya ya dawo yana da kashi biyu saura kashi hudu wanda shi ne shi wannan ya siya to shi yanzu sai a ce shi mai kashi shida nan zai riko da shi ba a kashi uku cikin hudun nan ya dawo shi yana da kashi tara kenan shi kuma mai kashi biyu zai riko da kashi ɗaya shi ba a cikin kashi da ya dawo yana da kashi uku kenan ya zama kamar an raba uku kenan shi wanda yana ya dawo da kashi biyu shi wannan ya dawo da kashi ɗaya tunda an an raba sha biyu ya zama wannan da kashi tara ya zama kai kamar an kasa kashi hudu ne wannan da kashi uku wannan da kashi daya ya zama in an raba sha biyu wannan ya dau kashi tara wannan ya dau kashi uku ai daidai yake da a ce a kasa hudu wannan ya dau kashi uku wannan ya dau kashi daya to Imam Malik ya ce, Amma idan ya zama wani mutum ya sai min rajulin daga hannun wani mutum min shurakahi daga wanda yake sun yi tarayya sai haƙe sai ɗaya daga abokan tarayya ya ce ni zan riga da shub'a gwargwadon rabona shi ko wanda ya saya din ya ce sai dai in ka ga za ka biya gaba ɗaya in ya so in baka sai ka biya sai in baka duk kai ka biya amma in ba ka ba to sai dai ka bari ka bari a sannan in kaga za ka bari ka bari kuma kai ka ce sai ka yi ko da shi ba to sai dai imam malika kamar a wannan misali da a ce shi mai kashi biyun nan ko kashi shida zai siyarwa da mai kashi daya rabon nan nasa ya dawo kenan bisa ya siyar masa kaga shi ma yana da kashi uku kenan wancan kuma yana da kashi uku to sai shi wancan mai kashi uku ya ce gaskiya shi sai ya riko da shuba amma da yake so ya riko da shuba a gwargwadon nasa raba shi ne a kasa wannan gida hudu in ya so ya riko da shuba a kashi uku in ya so wannan wanda ya siya din ya bar masa kashi da shi ko ya ce a shi gaskiya bai yarda ba abin da yake bukata akwai abin da zai da filin ne in ban masa gaba daya zai masa amma in aka ce sai an wani ko da shuba shi filin bai zai masa ba shi yasa in shi wannan ya ga ya biya kuɗin gaba daya ba wai ya riko da shuba gwargwadon nasa rabon ba to yi in kuma ba haka ba to sai dai ya ba masa shi ya biya duka to shi mai siyan idan ya bashi zaɓi a wannan ya miƙa masa ya ce gashi sai da in kana so ka biya gaba ɗaya amma ba ka ce sai ka biya wani ɓangare ba ka banni da wani ɓangaren da in kai mun haka kai mun kacan wanda ka ban min in haɗa da nawa bai isa in yi abin da nake bukata in yi ba shi yasa ko dai kai ka siya ma gaba ɗaya in ya so ka dawo da kuɗi na ko ko ka haƙura da riko da shuka to shi mai son ya riko da shuka bai da wani abu sai ko ya riki shukar gaba ɗaya sai in ya da ya biya shi ko ko ya miƙa masa ya haƙura da riko da shuka idan ya karɓa ya ce zai biya to shi kenan haƙƙinsa ne ya cancanta idan ko ya ce a'a shi sai dai ya riƙo gwargwadon wannan rabansa to ba shi da komai sai za a yadda da magana shi wanda ya siya da imam malik ya ce a cikin mutum wato wannan kamadan yana daga inda su malikawa suke aiki da misalin musa cewa irin nan ta yi hakanin ne yadda ya da'awa cewa to shi in an kucicci na wajen nan da ya siya aka ce za a yi riko da shufa a wani bangaren a bashi da wani bangaren manufarsa ba za ta samu kaiwa ba kaga kenan ya zama siyayyar da ya yi kamar asara ce ba ta kai masa ba shi ya sa gwamma ya gwammace ya bari dukan in ya so a bashi kuɗinsa ya nema a wani waje ya siya ya shi kenan za a dubi wannan kwarai tunda haka din na faruwa sau da yawa irin haka din na faruwa to ƙala malik imam malik ya ce a cikin mutum da ya sai ƙasa ya ra'u biya ya raya ta da wani asali da ya ajiye a ciki ko rijiya da ya haka sannan wani mutum ya zo ya zama ya tabbatar da cewa ai yana da haƙƙi a ciki ya rufin ya riko da shufa ba za a yadda lamarin da sha'anin ba za a yadda da rukunsa da shub'a ba na'ama sai ko in ya ba shi kimar abin da ya raya idan ya ba shi kimar abin da ya raya kamar da sharshen da ya ko rijiyar da ya haka ko ginin da ya yi sannan sai ya cancanta ya ruko da shub'a idan ko bai ba shi ba fala haka da hukiya to bai da haƙƙi a ciki bai bai da dama ya ce zai ruko da shuka sai ya ce shuka tasa ta huce imam malik ya ce wanda ya sai da nasa rabon a wata ƙasa ko gida ta tarayya yayin da ya san cewa mai shuba zai ruko da shuba sai ya ce shi a fafasa cinikin sai shi mai wanda a yi siyar masa ɗin wato ya ko wanda ya siya ɗin daga gare shi ya ce ya fasa ɗin ya ce bai da wannan dama ai wannan ya nuna ƙiyayyarsa ga abokin tarayya a fili ba gona ce tasu ko kuloti nasu su biyu ba a raba ba ba a riga an raba ba sai sai da shi wannan sai sai da nasa rabon ga wani can to shi abokin tarayyar sai ya nuna alamar lalle zai riko da shuka in ya so shi ya biya waje ya koma nasa da ganin alamar haka shi wannan wanda ya siya sai ya maza ya je wanda ya siyarwa wajen wanda ya siyarwa ya roƙe shi cewa Allah ciniki nan ma yana so a fasa ya haƙura ya dawo masa kuɗinsa in ya so wajensa ya koma nasa sai shi wanda ya siya din daga gare shi ya ce to tun da ya ce ya haƙura da Allah ya haƙura ya dawo masa da to aka ce bai da wannan dama bai da wannan dama don ya nuna wato shi baya son wancan abokin tarayyar nasa da mallaka ba kuma nufin sai rike wajen ba tun da gashi har ya siyar da wani shi yasa kamar ya nuna wata kiyayya ne a fili shi yasa ba za a bari ya zartar da wannan manufar ba za a ce cinikin nan da ya na farko yana nan wannan wanda ya siya da ya ce ya yafe ba a yafe ba shari'a ba ta yafe ba shi mai riko da shuba yana da damar ya riko da shuba shi yasa anan yana daga inda za a mai haƙƙi zai sare da haƙƙinsa amma shari'a ta ce ba ta yarda da wannan sare da haƙƙin ba saboda ana nufin a yi wani ɓanna ne ana nufin a bi hanyar sare da haƙƙin da mai haƙƙin ya yi a aikata wani abu wanda yake ɓanna to shi mai riko da shi ya fi cancanta da ita da kuɗin da shi mai ƙasar ya siyar in ya kawo kudin za a washi mai kasar dole ya karba gaba ɗaya kasar ta koma tasa imam malik ya ce wanda ya sai wani bangare a wani gida wanda ko a gida ko gona ko ya sai dabba ko da arura tare da dabbobi da kayayyaki a kudurin ciniki ɗaya kamar cewa da bandit ɗin ko da dilan nan ta atamfofi da wa'annan shanun da kuma rabon da nake da shi a gida kaza duk na da haɗa na siyarwa da wane da kuɗi kaza sai shi mai son riko da shuɓa ya nemi riko da shuɓarsa a gidan ko ƙasar قال المشتري وزما اشتريت جميعا sai shi wanda ya siya ya ce to aini abin da ya sa na hada na sai wannan duka saboda maganar gidan ne ko filin in ba haka ba wannan maganar shanin nan ko wannan dino tilata a tamfa duk ba bukatar su nake ba in dai su kadai ne ni gidan shi ne ya tsone min ido a kansa ne har na yadda aka yi wannan cinikin shi yasa in ka ga sai ka riko da shi ba to sai dai ka hada har wayannan kayayyakin da gidan da wayannan kayayyakin duk ka biya ka dawo min da kuɗi na daidai domin na siya ne gaba ɗaya Imam Malik ya ce, A'a shi mai siyan bai da damar ya ce zai wannan magana. In yi wannan magana ma ba za a saurara ba. Shi mai so ya riko da shuba yana da dama ya riko da shubarsa a gidan ko kasar gwargwadon haka a wannan kudin. Yadda za a aiwa kowane da abin da ya siya kima daga wannan kayayyakin shi kadai. A ce a shanin nan su kaɗai za su yi nawa dilan nan ta atamfa ita kaɗai za ta yi nawa filin nan shi kaɗai zai nawa bisa kuɗin da ya siya da shi sannan mai shuba ya yi shubarsa da abin da ya sami ƙasar na daga ƙima daga ainihin kuɗin ba za a masa dole cewa sai ya hada da dabbobin nan ko kayayyakin nan ba sai in ya ga dama in ya ce ya ga dama amma ba haka ba shi rukunsa da shuba a kan gida ne ko a kan fili ba amma ba a kan waɗannan dabbobin ba tunda wannan dabbobin da ba tarayya na shi wanda ya sayar masa ne shi kadai a gida ne ake da tarayya imam malik ya ce wanda ya sai da wani ɓangare daga wata ƙasa ta tarayya lilba'i shi sashen wanda yake yana da damar yin riko da shufa sai ya miƙa shufa ga shi wanda ya siyar wanda a cikin koya ce shi dole sai ya yi riko da shufarsa cewa wanda ya ƙi yadda ya bar ruko da shufa ya hudu shufa ta kulliha to sai dai ya ruko da shufa gaba daya shi yasa wannan kamar magana da aka yi asabar kada ya zamo a wanda ya siya canka ta kare ya sai waje yana ganin ya isye shi wani abu wanda yake da bukatari to a ce kuma za a butsutsura masa a ce a iyaka na bangaren ɗanyen ko da shufa wannan bangaren ko nasa ne wanda zai zama wuta mai zama inda aka ban masa aka ce nasa ne ba ya riko da shi ba ba bai isa yi wannan bukatar tasa ba shi yasa aka ce to shi wannan da ya ce shi bai yadda ba dole sai ya riko da shi ba abin da ya rage masa a yanzu ko dai ya riko da shi ba gaba daya in ya so ya yadda ya mayar wa da wannan kudin sayan da suke in ya so rabo ya zama nasa ko kuma in bai yadda da haka ba a ce to dole wanda ya siya waje nasa ne ba ka da dama ka riko da shufa a san da shi yasa nan ma dai kamar aikin masabar malikawa ne da misalihul mursal cewa irin wannan aka ce za a ba da dama to wani ko za a yi masa canka ta kare abin da yake maslaha zai zama ba a yi aiki da shi ba yasa malikawa sun fi kowa ma riko da misalihul mursal duk masabobin nan a iya cewa ba masaba da mace riko da maslahatul mursala a matsayin asali ba amma wanda suka fi wucewa gaba a riko da ita malikawa daga su sai hanabilawa sannan sai hanafiyawa sannan shafi'awa shafi'awa su ne masu karanta riko da haka
وليس له أن يأخذ بقدر bai da حقه dama ya ce zai riga gwargwadon haƙƙinsa ya ce zai kyale sauran قال imam malik مالك ya ce في نفر شركاء a cikin wasu jama'a da yake sun yi tarayya a mallakar wani gida guda ɗaya وباع أحدهم حصته sai ɗaya daga cikinsu ya sai da nasa rabon a gidan nan وشركاؤه غيرهم كلهم alhali abokan tarayyar tasa ba wanda yake nan a cikinsu duk ba sa nan sai mutum ɗaya tak فورد على الحارث أن يأخذ بالشفعة auya turka to shi wannan wanda yake nan din nan wanda shi kadai ne a cikin abokan tarayya yake nan sauran duk ba sa nan sai aka ce to gashi ya ka gani za ka yi riko da shuba ko ko ba za ka yi riko ba فقال أنا آخذ بحصتي sai shi wannan din da yake nan ya ce eh zai riko da shubar amma iyaka nasa raban sauran raban abokan tarayya zai kyale in sun zo in sun ga za su yi riko da shuba sa yi in sun ga ba sa yi ba shi kenan حتى يقدموا sai sai sun zo فإن أخذوا in sun yi riko da shuba shi kenan وإن تركوا idan ko suka ce ba za su yi rikon ba za su bari to sannan ne na iya biyan gaba ɗaya na riƙe gaba ɗayan da shuba قال مالك imam malik ya ce shi ma dai bai da dama sai ko ya karɓi wannan gaba ɗaya ko ya bari ba shi ma dai ba to ba tafiyar wancan duk dai duban maslahatul mursalatu ne فإن جاء شركاؤه idan abokan da su sun zo أخذوا منه sa sa iya rika daga gare shi shi ko su gane in sun ga dama ya zamo shi in za su rika din daga wajensa ne ko kuma su bari فإذا ورد هذا عليه idan aka bijirar masa da wannan in aka yi masa tayin haka cewa a'a a yanzu abin da ya rage kai ka biya duka in ya so in abokan tarayya ka sun zo sun ga za su yi riko da shi ba shi kenan tsakaninku in kuma sun ga za su ban ma shi kenan Ah, to in ya ya ƙi yadda da haka fala a ranar hutu a ta imam malik ya ce ba ni ganin a ce ya riko da shuba Ehem, ba magana ya riko da shuba don kada a shi wanda ya sayar wani can ta kare a ɗebe wani wajen daga inda ya saya wanda shi ta biya siya ne ganin gaba ɗayan wajen a yanda yake zai ishe shi wata bukata tasa to wa- in an ɗebi don wani waje guntu a ciki tayo an hana shi yana so ya wani gida ne har da gareji in an ɗebe wannan ba wajen yin gareji shi kuma yana ganin gidan ya ce ba gareji ba zai masa ba Ah, ya to ah, sai a ce dole shi wannan sai dai ya riƙa gaba ɗaya ko ya bari gaba ɗaya
ما لا تقوى فيه الشفعة abinda ba shi a ciki قال يا هيا ya haya ce قال مالك imam malik ya ce عمر بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال ah, sayyidina usman ya ce إذا وقعت الحدود في الأرض in an fidda iyaka a ƙasa fuloti ne an raba kai naka da fuloti ɗaya ne amma mutum- mutane biyu ko fiye da biyu suka mallaka sai ya zamo aka raba kowa aka fitar masa da nasa kai daga nan zuwa nan shine iyakan naka kai kuma daga nan zuwa nan shine iyakan naka kai kuma daga nan zuwa nan shine iyakan naka ko ko a a gida ne ma amma sai zamo an raba an fitar da iyaka kai daga nan shine iyakan naka ta ba ce ma in kana so ka ta da katanga a nan kai kuma daga nan shine naka to a sannan fala shubata fiha ba maganar ruko da shuba wanda ya siyar wajen yana wannan halin to ba za a ce su wa'ancan su yi ruko da shuba ba ولا شفعة في دين ba a ruko da shuba a rijiya في فعل ko النهي kuma a tinkaran bishiyar dabino dabinon da shine ake ɗaukar zarbarsa a kaɗa kilili ga sauran dabinan sai ya zama na tarayya ne sai wani ya sai da nasa rabar to a irin nan ba a cewa a yi ruko da shuba قال مالك إمام مالك قال يجي.
هذا الأمر عندنا akan wannan ne lamari ya tabbata a wajen قال imam malik مالك ya ce ولا شفعة في طريق سلوها القسم فيها ba maganar riko da shuka a hanya wadda za ta yi a raba wasu lahar kaso fiya rabo a kinta ya dace a wani masu ko bai dace ba sai a haƙura a ringa bi tare ba a ce sai an yi riko da shuka ba قال مالك imam malik ya ce الأمر عندنا lamarin da yake ake aiki da shi a wajenmu أنه لا شفعة في عرسة دار cewa ba riko da shuka a cikin farfajiyar gida ولا ولم يسلك da ya rabu- rabawa a cikinta ya dace ko bai dace ba ko da ba ba wato za za ta karbi rabuwa ko ba za ta karbi rabuwa ba ya zamo an raba ɗakunan amma farfajiya ce tarayya to sai wani ya sai da nasa ɗakunan wai sai da nasa ɗakin ya zamo kenan shi wanda ya siya kaga ya siya har da rabon shi mai ɗakin a tsakar gida to yanzu su wa'annan sauran abokan da alaya ba za su ce dole sai su yi roƙo da shufa ba ko da tsakar gidan nan ba zai karba a raba ba a ce a ware wa shi mai wannan ɗakin ko ɗakunan nasa ɓangaren duk da haka dai ba su da dama su ce za su yi roƙo da shufa Imam Malik ya ce, a cikin mutumin da ya sai rabo a ƙasar da take ta tarayya bisa cewa cinikin aka yi bisa cewa da zaɓi ne ma ba a shirye ku sai su abokan tarayya mai siyarwar suka yi nufin su sai abin da shi abokin tarayya su ya siyar da shuba mushtari kafin shi wanda ya siya ya zaɓi tabbatar da cinikin ko mayarwa cewa ba su da wannan dama har sai shi mai siyan ya yadda ya zartar da cinikin ya bar riko da zaɓin ya zama cinikin ya tabbata a kansa idan in ya tabbata da shi wato ya zaɓi tabbatar da cinikin ba riko ba mayar da cinikin ba to an sannan ne za su yi maganar riko da shi ba imam malik ya ce a cikin mutumin da yake da ya sai ƙasa hinan ƙasa ta zauna a hannunsa aka daɗe sannan sai ga wani mutum ya zo daga baya ya tabbatar da cewa ai ƙasar nan da aka siyar shi ma yana da nasa rabon ta fuskar gado cewa eh yana da damar ya riko da shub'a idan haƙƙin nasa ya tabbata in ya tabbatar da asalin haƙƙin nasa ko kuma ya iya dawowa ya riko da shub'a a sauran cewa ina ma a gallatil arru abinda duk ƙasa ta bayar na daga wani amfani ya tabbata ga mai siyan na farko da a ce filin nan da ya siya ba da shi ya haya ya zama ana biyar su to duk kuɗin hayar da ya karba ba za a ce ya mayar ba yana cikin wuraren da shi mushtari yake rabauta da galla ko wani mushtarin gallatu إلا ما اشترى بعيب أو البرلان في بيعه ذهب كذا إن تفليس وأخذ بشبعته yanar to shi ne waje na hudu a cikin guraren koko wani yake to alfa'izu da bi gallatin hum hasatu la rabuna biha ala lillahi arabu fi aibin wa bai'in fasidin wa fi shub'atin falasin ala ma'asti kaki bal awwalan li zawiha faza biha وليفس في فلس والجز والجز في فلس ويفس الباقي har zuwa ranar da haƙƙin ɗayan zai tabbata domin da a ce za ta halaka da shi ya asara ba da a ce ƙasar za ta halaka da shi ya asara ko nan ka halaka ba ka da fiya min gira su da abin da yake cikin ta daga dashen zai halaka shi ya asara sai ko a ce ruwa ya tafi da shi a ƙala imam malik ya ce idan zamani ya tsawaita ko shaidu ya zama hassin mutu gaba ɗaya ko wanda ya siyar ya riga ya mutu ko shi ma wanda ya siya ya riga ya mutu a'a ko ko duk suna nan da ransu da shi mai siyarwar da shi mai siyar duk suna nan da ransu wal ishtira'i amma ya zama amince asalin siyarwar da siyar nawa aka siyar ne ya ake cinikin sai an mance abu ya daɗe ya daɗe saboda daɗewa ta yin gadi wato a sannan magana riko da shuba ta tashi saboda in aka ce za a yi riko da shuba za a kuma a sake faɗawa garari ita ko shari'a ta zo ne da hada su faɗawa wani garari an mance nawa aka siya tafiya ta yi tafiya balamanan a nan ƙasar ne wanda in ana magana kuɗin da kamar ma ba su bane a yanzu ana magana ko da ma dawowa amfani da naira farkon dawowa amfani da naira wajen shekara nawa da suka wuce arba'in da wani abu da suka wuce abinda aka siyar din a sannan naira ɗari ko da aka sayar naira ɗari to yanzu nawa ma za ka ce za ka yi masa kima yanzu a koma gefe shi yasa da irin wannan ya zama kuma an mance kaga abin ya zama ya haɗu wani bisa wani shi yasa kawai sai a kyale maganar roƙo da shuba kawai يحقه الذي ثبت له in ya so iyaka inda ya tabbata cewa nasa ne amma a bashi ai asalin gidan nan ma fa asalin gonan nan ma da aka siyar ma da rabon ubana shi wanda ya siyar ma dan uwan ubana ne haƙƙin su a raba biyu a ba ubana rabi shi wanda ya siyar ma a bashi rabi ya kawo shaidu a kan haka yanzu za a ce shi wanda gona take hannunsa ya bashi rabi a raba gonar biyu a bashi rabi amma ba maganar ruko da shi ba وإن كان أمره على غير هذا الوجه idan ko lamarin cinikin ba wannan tsarin ba ne في حداثة العهد daga- na dangane da cewa ba a daɗe da yi ba a kusa ne aka yi وأنه يرى أن البائع قد يبى الثمن amma yana ganin cewa da aka tambaye shi mai siyar wannan ka siyar ya ki faɗa ya ce ya mance kawai ya ɓoye kuɗin ne وأباه ya ɓoye ليقنع بذلك حق صاحب الشفعة don ya yanke rabon mai shubar da wannan قومت العرض to sai a kimanta ƙasar bisa gwargwadon abin da yake cikinta
أنه ثمنها ashe cewa shine kuɗinta فيزيد ثمنها kudinta sai ya zamo abin da aka yi mata kimar a yanzu a kyale magana nawa aka siyar a dawo yanzu a kira waɗanda suke gwanayen sanin kima su duba su kimanta su ga nawa ne nawa za ta yi a yanzu sai a ce to haka ne za a ɗauki kudinta a kai ثم ينظر إلى ما زادت العين sannan a duba a ga abin da aka ƙara a kan ƙasar من kamar بناء ginin da aka yi ko dashe ko wani rayawa da aka yi wa ƙasar ما يكون على ما يكون عليه من ابت- من ابتاع العدل Wa- sai abin ya zamo yadda zai zamo inda wani ya sai ƙasa بثمن da kuɗi wanda yake sananne ثم بنات sannan ya gini a ciki ya da shi wanda za a ce sai an fara biyan sa kimar wannan ginin ko da shan da ya kafin a ce a rubo da shufa ثم هذا صاحب zan izin mai shuba ya ce zai rike zai rike ƙasar da shuba bayan nan inda za a ce dole sai ya fara biyan kimar ginin ko kimar da shan قال مالك imam malik ya ce والشفعة صاحب shub'a tabbatacciya ce a dukiyar mamaci كما هي في مال kamar يحمل yadda take a dukiyar wanda yake da rai فإن عشي أهل الميت idan ma'abu iyalin mamacin suka ji tsoron dukiyar mamacin zai kare قسموه a sai suka raba shi ثم باعوا sannan suka siyar bayan sun raba ليس عليه فيه to a شفعة sannan tun da an fara rabawa kafin a siyar ba maganar ruko da shuba
قال مالك inda an faɗa la shubata idza sulfatul hudu ba maganar riko da shuba matukar an riga an fidda iyaka kala maliku imam malik yace لا شفعة عندنا ba riko da shuba a wajen mu a bawa ko kuyanga bawa na mutum biyu sai ɗaya daga cikin su ya sai da nasa raba to shi abokin tarayya bai da dama ya ce shi bai yarda ba sai dai shi ya biya haka nan baiwa
ولا بعير ko raƙumi ولا بقرة ko saniya ko akuya ولا شيء haka nan ba riko da shuba a cikin wani abu daga daga dabbobi ولا في ثوب ko a tufafi ولا في ko rijiya wadda ba wani fili da yake binta amma idan akwai fili da yake binta to wannan akwai damar riko da shuba إنما الشفعة فيما يسلم أنه ينقسم inda shuba take dai kawai shine abin da yake ya dace cewa zai karɓi rabuwa وتقع فيه الهدوء abin da iyaka a ciki shine fili ko gida ko gona فأما ما لا يسلم فيه القسم amma abin da ba zai karba a raba ba فلا شفعة to ba maganar ruko da shub'a a cikinsa قال مالك imam malik ya ce من اشترى أرضا wanda ya sai ƙasa شفعة بناس a wanda yake akwai damar ruko da shub'a a ciki ga mutanen da suke suna nan kuwa فليرفعهم إلى السلطان to ya kai su wajen sarki kai ne aka siyar ma da wani bangare na gida amma gidan da ba a riga an raba ba ga ragowar abokan tarayyar suna nan sai suka yi ma shuru ba su ce za su yi riko da shuba ba ba su ce sun kyale ba to kana da dama ka kai karar su gaban sarki cewa mutanen nan ya kamata a kira su ka ji suna so su riko da shuba ne dan suna son su riko da shuba su dawo ma da kudin ka sai ka san me za ka yi in ko ba ka son su riko da shuba to sannan ka yi abin da za ka yi a tabbatar da shaidu a kan cewa sun sani da shuba su kada sai ka fara aiki ko ka zauna ka saki jiki waje naka ne daga baya su ce za su yi riko da shuba kaga sun mai da magana baya sun mai da magana baya فإما أن يستيقظوا ko dai su tashi wajen su biya kuɗin su وإما أن يسلم له ko السلام kuma shi sarki ya bi ta basa basa cewa to wajen da ka siya ya zama naka ba wani daga baya da zai zo ya ce zai riko da shi ba فإن تركهم idan ya kyale su فلم يرفع أمرهم إلى السلطان bai kai magana su wajen sarki ba وقد علموا باشترائه sun san ko cewa shi wannan ya sai wajen nan da suke da tarayya a ciki فتركوا ذلك suka bar wannan وقال زمانه har zamanin ya tsawaita aka sami shekara cikakkiya wata goma sha biyu sai bayan wannan shekara kuma suka zo su ce za su riko da shuba يطلبون sannan suka zo suna neman riko da shuba'ar لا أرى ذلك لهم to ba na ganin za a ba su wannan damar da zai ma amma saboda su ma wata ɓanna suka yi da ba su nufi ɓanna ba tun farko da aka yi ai sai su yi magana idan sun saurara wata ɗaya wata biyu a ce don sannan ba kuɗi a hannunsu ne daga baya ne kuɗin ya samu shi ya sa suka tara magana a yanzu amma a kai har shekara guda wannan ya ba za a saurare su ba to ta ba a gare ta da ta ba a gare ta ko da ta ba a gare ta ko ya ɗaukarwa kafirai ya sauko da kafirai azaba kamar ɗaukan fansa aka yi ga mummune bai giraƙin da aka dilmiyar da su a rahim mai jin ƙamin mummunin ga mummune fa an jami'in garki ya tsayar da su daga jimiya wato ita wannan maryam dinnan da ita ta nuna kasusuwan annabi yusuf ai wasu sababu zalika sababin wannan annallaha amara musa ubangiji ya umarci annabi musa أخذ يوسف معه cewa ya ɗaukawa annabi yusuf tare da shi zuwa ƙasar sham حين خروجه من مصر yayin da annabi musa zai fito daga ƙasar misra فسأل على قبره Ah, sai annabi musa ya tambaya wa ya san kabarin annabi yusuf فلم يعرف إذ ذاك ba aka rasa wanda zai san ina kabarin annabi yusuf yake a sannan فدلته عليه هذه العجوز shi yasa sai ta wannan tsohuwar maryamu yan na musa ita ce ta nuna wa annabi musa gurin da kabarin ah, annabi yusuf yake بعد أن رمي لها موسى على الله الجنة bayan annabi Musa ya ce ya lamince mata matukar dai ta nuna masa inda kabarin annabi Yusuf yake to Allah zai shigar da ita aljanna وكان يوسف قد دفن في قعد بحر النيل a annabi Yusuf ala nabi na alayhi salatu wassalam ya kasance an binne shi a zurfin kogin Nil ƙoraman Nil فأفر عليه موسى annabi Musa ya haƙo kabarin وأخرجه ya fito da gawar annabi Yusuf وذهب به إلى ya الشام tafi da gawan nan zuwa ƙasar sham ubangiji shine mabuwayi wanda ya ɗau fansar mummune daga kan kafirai mai jin kai kuma bil mumini da mummune fa an jahu min al garaqi shi yasa ya tsere da mummunan nan daga dilmiya
واتل عليهم نبأ إبراهيم ba gama kissa ta farko za a shiga a cikin kissa ta biyu a kissa annabi ibrahim da mutanensa ko da mahaifinsa wanda da yawa malamai sun ce wannan da ake cewa mahaifinsa ba wai ainihin wanda ya haife shi ba amma dan uwan mahaifinsa ne tunda an ce amur rajuli bi manzilati abihi wanda yake ya zo a hadisi ingantacce ai ami dan uwan uba ai shi ma uba ne to ubangi subhanahu wata'ala ya ce watlu alai ka karanta wa muta ba- kafiran makka ka karanta wa kafiran makka ai ku fari makkata ai ka karanta wa kafiran makka na ba'a ibrahim labarin annabi ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون yanda annabi ibrahim ya ce da ubansa da mutanensa sauran mutanen me kuke bautawa ne wannan abu da kuke bautawa wani abu ne ne قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين mutanen annabi ibrahim suka amsa masa da cewa ai su dinnan abin da suke yi wasu gumaka ne suka samu suke bautawa sarrahu bil fi'il sun fito fili baro baro sun faɗa abin da suke shine bautawa gumakan li ya'difu alai don su ɗora a kansa faɗin su fana zallu laha akifina mu zamo masu lizimta a kan bautar gumakan ai nuqimu nahara mu tsaya tsawon yininmu ala ibadati ya muna bauta wa gumakan zaduhu fil jawabi iftiharan bi inda shi ya musu tambaya ne me kuke bautawa a maimakon su ce gumaka kawai sai suka yi masa ƙari ma a wajen ba da amsa saboda suna ganin maganar bautar gunkin nan babban magana ce su a wajensu abu ne da za su yi alfahari da shi kala قال هل يسمعونكم إذ تدعون mm, أو au ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون to kala a, annabi ibrahim ya ce da su hal yasma'unakum gumakan nan da kuke bautawa suna sauraron ku su ji abin da kuke faɗa in sad'un lokacin da kuke neman su taimaka muku gumakan nan suna jin ku lokacin da kuke neman su bauta mu- um, wato lokacin da kuka nema daga gare su cewa a su taimaka muku in kun nemi taimako daga gare su suna jin ku kuwa don wanda za a bautawa ai sai wanda in an nemi ya taimaka zai iya taimakawa wa ko za a nemi ya taimaka ya taimaka wanda sanda aka nema din akalla ai zai ji wanda ya zama ba zai ji ba yaushe zai zai taimaka auyan auyan faɗo na kumu ko suna a, amfana ku in abattumuhum in kun bauta musu in kun bauta musu wannan bautar da kuka yi za ta more za ku more ta auyan rurun ko ko za su cutar da ku in lam ta abuduhum idan ba ku bauta musu ba qalu
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون kalu mutanen annabi ibrahim suka ce da shi a a su abin da suke bauta wa gumakan nan bal wajen na aba ana domin sun samu magabatansu ne kazalika ya fa'aluna su ma haka suke yi suna bauta wa gumaka shi yasa suka zo suka biye su ai misla fi'ilina suna aikatawa kamar irin yadda su ma mutanen fir'auna suke yi na daga bautar gumaka قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم لقدمون Mm.
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين Ƙwala annabi ya Ibrahim ya ce da su, A faratun ku ba ni labari, kun ga makon ta aburuna, gumakan nan da kuke bautawa, an tuma ba kuma laƙadamun da ku da iyayenku magabata da ɗaɗɗu wanda aka yi a baya, fainam aduwun liya, su kam ni ba ruwana da su, gumakan nan ni ba ruwana da su, su kam abokan gaba ne gare ni, la'abudu. ba yanda za a yi a ce na bauta musu illa rabbal alami ni wanda zan bauta wa ubangijin halitta a ta wannan illa ɗin istisna'i ne mun kaɗi kenan shi yasa wannan wajen yana cikin wuraren da wanda suka tafi akan cewa ana samun istisna'i mun kaɗi suka kafa hujja da shi sai dai ni abinda zan bautawa ubangijin halitta fa ni abuduhu ni zan bauta masa الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين waye ubangijin halittar da zai zan bautawa Allah zai halaka ni shine ubangijin da shine ya halice ni sauro ya halice kuma shine zai nuna min daidai Ah, wato a tabin fa'i kuna ya zo da fa a nan ya ce fa huwa ya hadiye bai ce wa ya hadiye ba haka nan ma a wa- wa wa iza magarku bai ce wa huwa ya shi bai ce fa huwa ya shi a me yasa aka zo da fa a wannan wajen to shi ne ma shi yake faɗa cewa ni tara sirrin hidayati alal kalbi domin cewa shiryar wadda Allah ya ga bayi ta ɗoru a kan halittar bayi inda a ayar suratul ala ake faɗa allah zai halaka wanda fasa wabalar kaddara ba a ne shiriyar ta bi halittarsa yadda ya halicci bayi to kuma haka ya nuna wa bayin ya za su haka allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wa bayin ya za su a washifa'i alal marar saboda ciwon ma wa- waraka tana zuwa ne bisa gurbin ciwo bihi lafi da ami wal iska zabanin ciyarwa da shayarwa falaisa bai na huma karatu ba wani a cikinsu da yake ɗoruwa masa wani sai ta yi a samu abinci a ce amma a rasa abin sha ko a samu abin da za a sha a rasa abincin da za a ci sai dai ka da a sha a sha ya kulle ciki a maimakon da zama ya an ji daɗi da shan da zama ya an waye gari ya kulle ciki to shi yasa nan sai ya kawo ya ce wani zihu wa yurjibuni wa yasqini wannan summa ya zo da sun ma'ana hudun wannan da yuridu da sun manufi ya bigudi zamanihi an zamanin mauti saboda raya matacce akan sami jinkiri wajen raya mataccen daga lokacin da bawa ya mutu sai mutum ya mutu ya daɗe ba a raya shi ba shi yasa nan da aka tashi faɗar maganar rayawar sai aka adabta da summa aka ce summa yuhi da anar murada bihi al- domin abin da ake nufi da shi al-ihya wa fil akhirati la ba ta lahira ba ta nan duniya ba kaga daga mutuwar mutum kafin a tashi alkiyama ai ana samun daɗewa ko wani sai ya shekara dubu a ƙasa ma ba a yi tashin alkiyama ba to ya wa wai zamanin ku wa al wala zai huwa yuqimu ne ubangiji da shine zai ciyar da ni yake ciyar da ni koyaushe wa yasqini yake kuma shayar da ni duniya da lahira a nan duniya Allah shi ke ba bawa abinci ba wani wanda zafin nemansa yake kawowa ya samu sai in Allah ya nufi ya ba bawa hakanan Allah shi ke ba bawa abin sha ba wani wanda ne zafin nemansa zai sa ya samu ya sha din in ba Allah ya hore masa ba wai zamanin ku idan na haɗu a cikin rashin lafiya in na gama da rashin lafiya kowa ya fi ubangiji shi ke warkar da ni a bai ce wai za a murara ni ba ko ya fi ni ba sai na zama ya yi ladabi a janibin Allah ta bara ta'ala wallazi yumituni shine wani da zai karɓi raina sun mai fiye sannan kuma bayan ya karɓi ran nawa ya dawo ya ya raya ni ya raya ni kuma wallazi adama shine ubangiji da nake sa ran arzo nake kaunar an yi kira li hadiya ya zama ya gafarta min zunubai na kurakurai na yawon din ranar sakamako dinu a nan ya zo da ma'anar sakamako ne an faɗa cewa dinu yana zuwa da ma'anoni wajen ishirin da biyu yadda maulana shirin da zai lata al'adu ya wake su to a nan ne ya zo da ma'anar sakamako a ranar da ake sakamako rabbi hamli رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين rabbi annabi ibrahim ya ce ya ubangiji habli hukuma ka bani dacewa ka bani dacewa a cikin duk abin da zai ya zama duk abin da nake yi ina tafi da shi ne bisa ilimi ya sa fasar ya fassara hukumar din da cewa ilima ka bani ilimi da ma zakaratun kala ausafa yayin da annabi ibrahim ya baɗi waɗannan sofi na ubangiji kawwara ja'awun ya rabi ko kawiyar da aboki rabe kaunarsa a cikin ubangiji sai ya karfi kawiyar da aboki rabe kada laba minhu mahaliyal umur wannan ya sa annabi ibrahim ya nemi madaukakan lamura khairar duniya daga da wajen akhirah ubangiji ya nemi alherin duniya da lahira daga wajen ubangiji to a ubangiji ka ba ni dacewa a yakar wa alƙini karsar da ni da salihina da bayan ka wanda suke madagarta aifil amali ma'ana ka hore min irin ayyukan da suke ya zama nima irin wannan aikin nake baiwa ce babba ga bawa wadda ta wani wajen a iya cewa ba baiwa kamata a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wa bawa ya zama ayyukansa irin na bayan Allah managarta ne a ya zama da abin da yake yi irin na bayan Allah managarta ne su ai bayan Allah managarta annabi ina annabawa da wanda aka faɗa tare da su ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. تو واجعل لي لسان صدق في الآخرين annabi musa ya ce ya ubangiji ina roƙonka ka hore min yabo kyakkyawa a lahira sannan an sana yabo kyakkyawa ko fil ahiri a cikin wanda za su zo daga baya duk al'ummar da suka zo bayana ya zama suna yabo na allazina ya tuna ba'adi wanda duk za su zo bayana ila yawmin kiyama har zuwa ranar kiyama ya zama duk wanda suka zo suna yabo na nan da aka ce misalin sirgin aka saki harshe ana nufin yabo majazi ne mursali majazi ne mursali min ba ta sai ta shai sai alaki wato wanda alaka sa'aliya an faɗa an ambace abu ne aka ambace shi da sunan alasa dan da me ake yin yabo da harshe shi yasa a maimakon a ce yaban sai aka ce harshe kyakkyawa to wanda واجعلني من ورثة جنة النعيم ya ubangiji ina roƙonka ka sanya ni daga wanda za su gaji aljanna ta ni'ima aljanna ta ɗaukakawa ai man yuɗaha ai ya zama ina cikin wanda za a ba su za a ba su aljanna nan wa gafirli aljanna واغفر لأبي إنه كان من الضالين annabi ibrahim ya ci gaba da cewa ubangiji na roƙonka ka gafarta wa ubana domin shi kam yana cikin wanda suka batattu bi an ta tuba alai ubangiji abin da zai yi wannan shine ka karɓi tubansa ka ta gafira da mu sababin an karɓi tubansa ya zama duk abin da ya yi a baya wanda ba daidai ba ne allah ka gafarta masa wa hada qala an yatabayyana lahu annahu aduwwun lillah نعم wannan neman gafarar annabi ibrahim ga mahaifinsa ya abu ne kafin a ce annabi ibrahim ya gano cewa ai a, wannan mahaifin ko wannan uban dan uwan uban maki ne ga lamarin allah ta baraka wa ta'ala kama zakara fi surat bara kamar yadda aka faɗa a cikin surar bara wala لا تخذني يوم يبعثون ما كان استغفار ابراهيم لابيه الا ان موعدته على اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه
ولا تخذني يوم يبعثون ubangiji ina roƙonka kaka kunyata ni tafaraha ni kaka kunyata ni a ranar da za a tashi halitta ayin nasu a ranar da za a tashi mutane ƙara ta'ala ke ubangiji ya ci gaba da siffanta wannan rana ranar da za a tashi mutane يوم لا ينفع مال ولا بنون don a wannan ranar duk irin dukiyar da mutum ya tara ba za ta yi masa rana ba a wannan ra- a wannan ranar duk dukiyar da mutum ya tara ba za ta yi masa rana ba wala bani haka nan ma 'ya'ya ba za su amfanar da me su ba duk irin takamarka da cewa ka haifi 'ya'ya ka haifi 'ya'ya ka haifi 'ya'ya kaza wannan ba zai morar da kai wani abu ba a ranar alkiyama sai fa illa man Allah إلا من أتى الله بقلب سليم in ka ga wanda dukiyarsa za ta amfane shi a lahira ko ko ‘ya'yansa za su amfane shi a lahira shine wanda ya koma ga Allah da zuciya wadda take kubutacciya Eh, wanda yake ya koma ga Allah ya je wa Allah da zuciya wadda take ta kubuta daga tarar da wani da Allah mina shirki ta kubuta daga shirka wanda faɗi da munafanci wa huwa qalbul mu'min wace irin zuciya ce da wannan sifa ita ce zuciyar wanda yake mumini fa innahu yanfa'uhu zalika shi mumini dukiyarsa za ta yi masa rana a lahira ‘ya'yansa ma za su yi masa la- rana a lahira yana cikin ranar da ‘ya'ya suke wa iyaye a lahira abin da yake ya zo a hadisi iza ma ta bunu adama in kaɗa amaruhu illa min salas idan mutum ya mutu to duk wani aiki da yake ko na kirki ko ba na kirki ba sai ya zamo an jingine an jingine sai sai eh, sai ko abu uku shine ko mutum ya mutu yana ƙara ganin a wato amfanin wannan abin gane shi ya faɗa awwaladin salihin ya lahu ko ɗa na gari da zai ringa wa bawa addu'a zai ringa wa mahaifi addu'a to irin wannan ɗan sai ya zamo an more shi haka da dukiyar da yake an sarrafa ta a inda Allah ya ce a sarrafa kuma aka yi da niyyar ayyayya ga Allah ko a ɗaukaka addinin Allah to ita ma wannan dukiyar tana yi wa me ita rana a ranar alkiyama shi yasa irin nan ne ya zo ni'imar malu salihu fi rajul salih a ce mutum na kirki ne kuma da ya tashi tara dukiya ya tara dukiyar ta hanyar da shari'a ta yadda to wannan dukiya ta su sai a ce kai maraba manzo da ita ta cancanta a tsaya a yabe ta dan ko za ta rume ita rana a ranar lahira wa ma amwalukum wala auladukum billati tubarrukum inda na zulfa illa man amana wa amila salih wa uzlifat aljannah أزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين to uzlifat aljannatu an matso da aljanna qurribat an kusata ta lil muttaqina ga wanda suke masu tsoron Allah fayarona ya zama suna ganinta da haitu shahiduna ha fil mawqif inda su masu tsoron Allah za su dinga ganin aljanna da duk abin da yake cikinta a gurin da ake halin tsayuwar ma'aura wato auren ayyuka wa ya arjuna mafiya suna gane abin da yake cikinta فتحسر لهم fata su da wasu ba hajjatu wasu sai murna da farin ciki ya samu gare su وأبدل بالنار an faɗi wannan maganar da fi'ili mari ورسوله saboda magana ce da yake an tabbatar da sai ta abu ba wato a, illa man ata ba a ce illa man ya ci laha ba kalmin salimi duk wannan majazi ne mursali to
وبرزت الجحيم للغاوين an fito da wuta a fili ga wanda suke batattu ya zamo tana mataɓa ce daga hannun mala'ikun da suke rike da ita don ta je ta ɗauko batattun nan yanda sura da ta ƙare suratul furqan aka faɗa bal kazzabu bis sa'a wa atanna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira idza ra'atuhum min makanin ba'inin sami'u laha tagayyuzan wa zafira da ta gansu daga nesa da ta ringa hakke musu tana cika tana batsewa da fushi sai da kyar mala'iku suke juyar da ita ko kuma sai ganin hasken manzo sallallahu alaihi wasallama shi ke razana wutar ya zama ta da da baya
وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون wakila lahu aka ce da su batattun nan ana ma kun ta abu na minullah ina abin da kuke bautawa ba Allah ba ina abin da kuke bautawa ba Allah ba kuma kada kuke bautawa ina suke ai gairahu abin da kuke bautawa wani Allah ne al-asnami ne daga gumaka halin su rurakum a yau gumaka da kuka bauta musu a rayuwarku ta duniya za su yi muku rana kuwa za su kare ku daga azaba za su taimaka muku da azabi arkum da kare azaba daga gare ku aw yantasiruna ko ko za su yi wa kansu rana bidabihi an anfusim ta fuskar su kare kawunan su daga a ce azaba ta sauka musu ina ai da ku da su duk kiraren wutan inna kuma ma ta'buduna min dunillahi yahsabu jahannam antum laha waridun فكبكبوا فيها هم والغاوون fakurkibu aka kifar da su maɓannatan nan kafiran nan a cikin wuta ulqul aka jefa su fiha a cikin wutar hum wal gawun da su da baki ɗaya batattu duk wani ɓatacce wa- wanda ɓannar tasa ta zamo da tarar da wani ne da Allah subhanahu wa ta'ala ko rashin ba da gaskiya da Allah ko annabawansa ko manzanninsa ko ƙarshensa zai tsinci kansa ne a cikin wuta أي جعلت لهم بارزة ظاهرة بحيث يرونها مع ما فيها من أنواع العذاب أي أكثر يوتر تزلو تفتو في قلو قلو قبتتن yadda zai zamo suna iya ganinta da baki ɗayan abin da yake cikinta na daga nau'o'in azab bata su zama masarun wal azab sai baƙin ciki da damuwa ta samu gare su ويوقنون بأنهم واقعوها a tabbatar musu a sannan za su sakakance da cewa su dinnan ba makawa sai sun fada cikin wutar ولا يجدون عنها مصرفا ba sa samun mabauɗa daga gare ta wakila lahu وقيل to wajen ya wani da iblisa da إبليس أجمعون da rundunar iblis gaba ɗaya a tuba'uhu wane ake kira rundunar iblis mabiya iblis wa man adahu da duk wanda ya bi shi min aljin wal insi ko aljanu ne ko mutane ajma'u gaba ɗayan su قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم نسويكم برب العالمين تمام.
وما أضلنا إلا المجرمون وما لنا من شافعين ولا صديق حميم to a iz tal- za su ce a sannan wahum fiha qalu ay garuna bata tuna za su ce lokacin da aka jefa su a cikin wuta wahum fiha tasmun alhali suna husuma tsakanin ma babudihim tare da wanda suka bauta suna cewa ku ne kuka ɓatar da mu in ba dan ku ɓatar da mu ba me zai sa mu kawo wannan hali su kuma suna cewa mu muku dole ne mun muku dole ne a kan ku bauta mana ba mu muku dole ba shi yasa kan ku sake cewa mu ne muka batar da ku Ah, wato haula agawaina agawaina ka ba gawai gawaina tabarra'ana ilaik ba kanu iyana ya abudu wajen nufin iblis ah, wato ah, wa- wa- tallahi suke cewa sun rantse da allah in lamarin da sha'anin in dinnan inda ce aka yi tafifinta muhaffafatun minas sabila inda ce aka yi tafifinta ta koma in wasu ruha mahazu sunan an shafe ta ai innahu lamarin da sha'anin sunan na inna wanda aka tafifi an shafe shi shine wasu da ya kaddara shi da hu ai innahu lamarin da sha'anin kunna da fil alamin lalle kan ashe sun zama sun zauna a cikin bata a fili wanda lokaci ne suka zauna a cikin batan nan wanda yake a fili in musawwiku domin sun mai da gumakan da suke bautawa ko sauran duk wani abu da suke bautawa daidai sun mai da su daidai bi rabbil alamin da ubangiji wanda shi ke halitta kuma shi ke tafi da halitta ba sun daidaita fil ibadati a cikin ibada a wa ma arallana suke cewa su dinnan ba wanda ya jawo musu bata ba wanda ya batar da su illal mujrimuna anil huda ba wanda ya batar da su daga shari'a sai ko mabannata ai shayatin ai shaydanu au awwalun alladhina asara bihim ko ko na farkon wanda mu da muka zo daga baya muka ɗauke su a matsayin wanda za a yi koyi da su muka yi koyi da su gashi koyin namu da su ya dawo min da shiga wuta ya dawo shiga wuta famalana min shafi shi yasa kam a yau ba mu da wanda zai ceto gare mu kamalin mu'minina irin yadda mummunai su suke samun masu ceto gare su Ah, wannan aya tabbas ce ko ta nuna a fili cewa ashe akwai ceto a ranar lahira shi yasa wanda ya kore ceto a ranar lahira wasu malaman ma suka tafi akan cewa ai yayi ridda saboda ya kore abinda ayoyi na qur'ani da hadisai mutawatirai suka zo da tabbatar da shi Ah, an faɗa ceto iri-iri ce amma gaba ɗaya nau'o'in ceton nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai fara kuma a cikin ceton nan akwai wanda daman ba mai irin wannan ceton in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kamar ceton da zai yi a makamul mahamud a aje a yi hukunci wanda jama'a za su je wajen annabi adam ce kai ne ubanmu ka je ka yi mana ceto wajen ubangiji wannan tsayuwa a nan abu ya ishe mu abu ya dame mu annabi mu ibra adam ta je da annabi adam annabi adam ya ce ina ai wani abu ya fi ƙarfi na ku je wajen annabi nuhu ku je wajen annabi nuhu yace ai abin ya fi ƙarfin sa ai kaza ai kaza ku je wajen annabi ibrahim ku je wajen annabi ibrahim annabi ibrahim yace a ba ni ba ku je wajen annabi musa shine ko zai iya ku je wajen annabi musa shi ma haka ya ce a je wajen annabi isa a je wajen annabi isa ya ce a ai gaba ɗayan faɗa muku ba wanda zai iya wannan in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la an aqarbu bayna nuhin wa adami inda mutum shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa cewa za a kai matsayin da duk manzanni za su yadda cewa ba wanda yake da shafa'atul kubra in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah zai je ya sujjada karkashin al'arshi ya yabo ga ubangiji da yaban da yake cewa ni kaina a yanzu ban san wannan yabon ba sai a wakacin ne allah zai min ilhama don ya yi za a ce irfa'ar a saka wasaltu da washfa'atu shafa'a daga kanka ya rasulallah kai ce kai ka faɗa aji kai ceto a yadda da cetar kullum ta zakara minhu fi'ilan mariya فأجابهم نفسه اذهبوا لسوائيا حتى أتوا هذا النبي الماهية فدنا فوكب فيهم تاكيما وأجابهم رب الإله قد انتهى وأنا لها وأنا لها وأنا لها كما حامدا حمدا الإله أتى بها بفتوره لا ينزل لا تعليما كما الله da shi ne mai wannan ceton ba wani mai wannan ceton in ba shi ba shi ya sa biya dini wa ulhamdi yadda yake faɗa a wani hadisin adam kuma duna huta talwa'i wala fahar sannan akwai ceta kuma da manzan Allah zai yi kuma za a samu wasu ma masu yadda mai jawhara tauhidi yake faɗa wato gai hukumin murtalar alkhayari ya shafa kama kan za a fila habari za a izu ƙuranu gairar kufuri falanu karfin muminan biyu to za su ba su mai ceto kamali mummune in yadda mummune za su samu masu yi musu ceto minan mala'ika to da biyu na mummune daga mala'iku ko annabawa ko sauran mummune wala sadiqa ba su da aboki hamimir wanda yake duk abin da ake ciki haka din zai dame shi abota ta hakika ita ce wadda in aboki ya fada cikin wani hali to abokin sai ya ji shi ne ya fada inna a haka sirka man kana ma'a wa man yaro nafsahu liyanfa'a wa man idza raibu zamani sadda'a shatta tafi ka shallahu liyajma'a ai da mun kana hakika shine wanda koyaushe yana tare da kai wanda sai ya abin da shi kansa zai faru amma dan ya zama kai ka amfana wanda in yau rayuwa ta zo ma da wani abu wanda ya fi karfinka to shi duk abin da zai ɗauka nasa dan ya ga ya maganta ma komi naka ya tafi daidai to sai ya yi haka wannan shi ne wanda yake ɗan uwa wanda irin wannan ne ake kira sadiqun hamimu wato dan aboki wanda yake badani zuhu amurna abin da muke ciki zai dame shi zai dauke shi da muhimmanci fara wannan da na karrata فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين suke cewa ina ma ina ma a ce za su samu dawowa duniya lauɗin a nan ta zo ne ta don nuna tamanni shi ne wato kenan da yake faɗa a mai atul ma'ani ko yadda irin sha'u za ka na talab ma huwa gairu hasirin wa muntaha fi tamanni wal hulmu huququ laita wa illa yumkinu al-wuqu walau wa hal misla la'alla dahila walau kenan inda lau ta zo dan tamanni shi yasa har gafa ta zo jawabinta an tafi ya bayar ta ta fi muradi ina ma za su ce ina ma a ce za a ba su dama su dawo duniya in ya so a ga irin tsayawa tsayin da ka na a kyautata aiki za su faɗa wani ne kamar da mu kamar da mu mana za a ce ina ai mutuwa ɗaya ce kun riga kun yi ba maganar dawo wani ne zai faɗa ba da ban ba ka nuna kawai mai ka walau rudu ul'adu limanuhu an ya ce amma a mai da su duniya za su yi kirki faɗa ce suke da za a mai da su duniyar ɓannar da suka yi a da ita za su sake wannan da kazu ƙarya suke da cewa ka mai da su duniyar za su tsaya su kyautata aiki fara kudin da musulmi na ma za ce za su sami dama komowa duniya in ya so a ga irin yadda za su tsaya tsayin da ka kyautata aiki ko fara kudin da musulmi su zama daga mummune lau na li tamanni wa na kuna jawabu lau an nan ta tamanni ce a na kuna din shine jawabin tamanni din
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ka ina fi zalika la abinda da aka fada na kisa annabi ibrahim da shi da mutanensa ya isa isna ga duk wanda zai zo baya a duba irin yadda abin ya afu da yadda annabi ibrahim ya gargade su ya gargade su ya gargade su amma ba su ji ba to wannan ya isa isna ga duk wanda zai zo daga baya ina fi zalika maskuri min kasata ibrahim wa qawmihi la aya fa aya akwai isna a cikin abin da aka ambata na daga kissa annabi ibrahim da shi da mutanensa kuma kana so mu illa iyaka mafi yawa mafi yawan bayi allah bai kaddara imaninsu ba wanda ko duk allah bai kaddara imaninsa ba to ai ba wanda ya sai shirye shi kamar ya hadi mana rallallah kuma da min nas
كذب القوم نوح المرسلين da wa inda rabbaka hakika ubangijin ka da huwal aziz shine mabuwai abin da ya zarta ba wanda ya isa ya ce a tashi wani duk abin da Allah ya zarta to abin ya zarta shine ma'anar azizu a nan ko kuma ma'anar shine wanda yake ɗaukaka wanda suka bi shi ya zamo sun fi ƙarfin azaba a lahira tunda sun yi biyayya ga umarnin Allah ar-rahim mai jin kai ga waɗanda suke mummune mai jin kai jin kai wanda yake na musamman ga waɗanda suke mummune
كذب kazzaba القوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأجيبون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين to فاتقوا الله وأجيبون to a kazzabat qaumun za a shiga a cikin kissa ta uku daga kissoshin annabawa da mutanensu da aka ambata a nan a wannan sura Ubangi subhanahu wa ta'ala ya ce mutanen annabi Nuhu sun karyata manzannin Allah bi ta ka zibihim lahu ta fuskar karyata wanda suka yi ga annabi Nuhu Ah, wannan jawabu amsa ce amma yuqalu daga tambayar da ta yi a yi ta a nan lima jumi'al mursalina me yasa aka kawo ko lima jama'al mursalina me yasa aka kawo mursalina jam'in ma annahum tare ko da cewa mutanen annabi nuhu sun karyata manzo ɗaya ne وهو نوح shine annabi nuhu فأجاب sai ubangiji ya ba da amsa بأن تكذيبهم da cewa karyatawan mutanen nan ga shi تكذيب a للبعض ga annabi nuhu kamar sun karyata ne lilbaki ga baki ɗayan manzanni wanda ya karyata manzo ɗaya a cikin manzannin allah to kamar ya karyata dukkan manzannin ne kamar wanda yake ya yi musu wali daga waliyan allah to kamar ya yi musu sauran waliyan ne yasa maulan musho ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu da ya faɗi faralar dariƙa ya faɗi matsayinsa ya faɗi matsayin mabiyansa ya ce wa ma'a haza fala nastahifu bi janibi sadatin al-awliya tare da duk wannan matsayi da Allah ya ba mu amma ba za mu taɓa rena matsayin shugabanninmu waliyai ba yake cewa fa azimu hurmatahum fa inna man azzama hurmatahum azzama Allahu hurmatahu fid dunya wal akhirah ku girmama alfarmarsu gaba daya domin duk wanda ya girmama alfarmarsu Allah zai girmama alfarmarsa duniya da lahira duniya da lahira a wanda ya karanta manzo daya kamar ya karanta dukkan manzanni ne wanda ya karanta wali daya kamar ya karanta dukkan waliyan Allah ne a auli annahu الجمع على حقيقته ya zama jami'in bisa haƙiƙarsa ne ya zama jam'in bisa haƙiƙa ne ba majazi kenan a ciki bisa wannan fassara وقوله أو لأنه إله ko da fadin su ko da yace auli annahu جواب shi kuma ba da amsa ne وعليه na biyu akan wannan فالجمع مجاز ya zama jami'in da aka ce mursali na majazi ne min idlaqil kulli wa iradatil ba'ari a majazi ne wanda alaƙarsa kulliya shine auli annahu ko ko cewa shi annabi nuhu bi dole lusihi fi saboda daddewar da ya a cikin mutanensa yana ta kiransu zuwa ga Allah wala rasulana wala qaumihi fa labisa fihim alf sanatin illa hamsina ama to daɗe wannan da sai zamo kamar manzanni ne daban-daban aka yi ta aikowa ga su mutanen nasa to watani su ƙaun da aka ce kazzabat ƙaun ba a ce kazzaba ƙaun nuhin ba biye ta bari ma'ana da isra da ma'anarsa ne wato cewa ma'anarsa jama'atu wata skiruhu taskirinsa ko inda wani wajen za a ji an ce kazzaba ƙaun nuhin to bai ci bari lafzihi isna da lafazinsa wanda kowanne a iya yi a iya isna da ma'anar a iya isna da lafazin shi dai ƙaunu dangane da lafazinsa muzakkare ne amma dangane da ma'anarsa muwannasi ne to isqala lahu إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول tuna أمين yadda dan uwansa annabi nuhu wato dan uwansu na saban ta fuskar dangantaka yake cewa da su ala ta taquna Allah ashe yanzu bai dace ba ku tsaya ku ji tsoron Allah ai ya kamata a ce kun ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala inni lakum rasulun amin ni manzo ne wato aka shafe maqulun tattaquna lil fasilati akan shafe maquli lil fasilati dan duban aya a yanda ayar wato za ta gane ana bukatar ayar ta ƙare da nu'ara in ko an kawo makulin sai ya zama haka din bai samu ba in ne lagu haƙiƙa ne manzo ne amintacce gare ku ala tabrigi ma ursultu bihi a za amince min bisa isar da abin da Allah ya aiko ni da shi dukkan annabawa yana cikin sufofin su al- ah, tabligu ma umiru bi tablighihi lil khalq cewa su isar da abin da Allah ya umarce su da isar da shi ga halitta to fattaqullaha اتقوا الله وأطيعون ku ji tsoron Allah ku bi ni fi ma amurkum bihi a cikin abin da zan umarce ku da shi min tauhidillah na daga kadaita Allah wa ma wa da'ati da biyayya gare shi وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين wa ma as'alukum annabi nuhu yace da su ba cewa ne sai kun bani lada ba bisa isar muku aiken nan da ne balle har ku ce biyan da za ku yi shi yake muku nauyi shi yasa ba za ku karba ba saboda in kun karba din za a bukatu a zuwa cewa sai kun biya ko ko biyan ba kwa so a ga a, wannan aike na Allah na isar muku da shi ne kyauta ba na bukatar sai kun bani kome akan isar muku da aiken nan ala tablighihi wato bisa isar da aiken ba na roƙonku min ajirin ku ce sai kun bani lada inna ina jirya lada na bai kasance ba illa ala rabbil alamin sai ko ga ubangijin halitta ubangijin halitta gaba daya shine zai bani lada فاتقوا الله وأطيعون fattakullah annabi nuhu ya ce da mutanensa ku ji tsoron allah wa'adi'u ku tsaya ku yi biyayya gare ni a cikin abin da nake faɗa mu karrarahu ya maimaita wannan fattakullah wa'adi'un takida don ƙarfafa magana an maimaita ne don a ƙara nuna ƙarfin magana cewa lalle a ji tsoron allah ai biyayya ga manzon da allah ya aiko wanda duk bai ji tsoron Allah ba ai kome ya nasa ya ɓaci kamar wanda yake asibantu da tsoron Allah shikenan a kome nasa masu ya ɗoru yadda aka yi taba da ƙur'ani guri daban-daban ake faɗan na ta'iju ta kawawa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haisu la tasbi ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wal aqibatu lil muttaqina wal aqibatu lit taqwa yasa duk wanda ya ji tsoron Allah kamar ayya ya kai wa adi'un ku biyayya karrarahu a wato ya maimaita shi take da nan take da shi eh, saboda muhimmancin maganar an faɗa cewa ita takawa abu ne wanda yake yana da rukunai guda hudu yadda ibnu ashir yake faɗa wa hasilu takawacci na bin wamshi sa fi zahirin wa baɗinin bi zatuna فجاءت الأقسام حقا أربعة وهي للثالث سبل المنفعة ita takawa tana da bangarori hudu shine na farko bangare na farko imtisalul mamurati zahira bangare na biyu imtisalul mamurati baɗina bangare na uku shine wa a, wato istinabul manhiyati zahira bangare na hudu istinabul manhiyati baɗina to sai an kula da duk wa'annan bangarorin guda hudu sannan ne za a samu zamowa an sufatu da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya hore mana tsoron nasa Allah ya gyara dukkan lamuran mu Allah ya gyara mana damuna Allah ya ba mu ruwa Allah ya ba mu rabuwa Allah ya gyara baki ɗaya lamuran mu albarka Allah sallallahu alaihi wasallam albarka